أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake hada ma'anonin nassoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 215 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti ورحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya mas'alar da za mu tashi akan ta mun tsaya ne a ƙarshen wato suratu zumar kenan a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid a mas'ala ta 958 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fi wasfin na a lokacin da yake sifanta wuta da yan wuta an gane ko futihat abwabuha wato al-kufiyun imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf in an ce al-kufiyun a kira'o'i guda goma ana nufin asim da hamza da kisa'i da khalaf in kuma qira'atu sab'a ne ana nufin asim da hamza da kisa'i domin shi khalaf yana da cikin qurra'ul ashra Allah ya ce futihat abwabuha su waɗannan kufiyun guda hudu sun karanta futihat wato sun karanta futihat sauran kuma guda shidda su sun karanta futihat abwabuha sun yi ma wato ta'un shadda daga fattaha yufattihu taftihan wancan ko fataha yaftahu fathan to za a bude kofofin wuta suratul zumar aya ta 71 bi ghairi wawin amma wajen yan wuta ba a kawo wawun ba wa qala amma sai Allah ce fi sifatil janna a sifat aljanna wa futihat abwabuha haka kufi yunus sun karanta asim da hamza da kisa'i da khalaf su kuma sauran sun karanta wa futihat abwabuha wato da tashdidi kenan sun akwai shadda wanda kuma waɗannan kira'o'in muna iya cewa dukkan su ma'anarsu ɗaya an buɗe ƙofofin wuta an buɗe ƙofofin aljanna ko kuma ce a'a futihat an buɗe futihat an ƙara buɗewa ko ko futihat a wajen Allah abu ne mai sauki da mala'iku amma kai a hankalinka da za a ce a buɗe su sai kaga abu ne da yake da buƙatar wato ƙarfi sai an sa futiha wato yadda malamai suke taujihin waɗannan kira'o'in kenan to me yasa an ka kawo wawun a wajen 'yan aljanna a wajen yan wuta kuma ba a kawo wawun ba balaga ce balagatu zikri wal hafi a shafe wani abu a ambace shi a wani wuri to menene hikimar yana da kyau mu fahimci wannan malam yace to kulna zamu ce amsa fihi wujuh wato akwai amsoshi daban-daban akwai fuskoki na amsoshi daban-daban ahaduha na farko annaha za'idatun waɗansu malamai sun tafi cewa wajen yan aljanna da aka kawo wawun an ƙara ta ne ma'ana amma dan ƙarfafa ma'ana da an ka ce hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha aslin shi hatta idza ja'uha futihat abwabuha domin jawabi na idza bai bukatar wawun yace to qala hul farra'u shi imamul farra'u wani babban malami na lugha shine faɗi wannan wa ghayruhu da wanin sa athani waɗansu malamai sun kace a'a annaha wawu thamaniya ita ce wawun da ake kira wawu thamaniya wawun ta abu takwas yan abu na takwas sai a kawo wawun wa abwabul jannati thamaniya su kofofin aljanna guda takwas ne kamar da tabbata cikin hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko to su ko kofofin wuta guda bakwai ne to shi yasa tunda takwas ne ana kawo wawun shi yasa suka kafa hujja da inda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul tauba at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf sai anka ce wannahuna anil munkari da ya zama tona takwas ne sai anka kawo wawun kamar kuma suka kafa hujja da wannan aya wa futihat abwabuha an kawo wawun saboda kofofin aljanna guda takwas ne sannan kuma suka kafa hujja da aya da take cikin suratul tahrim inda Allah subhanahu wataala yake cewa asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu ko an yubaddilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin thayyibatin sai ce wa abkara cikon na takwas ya kawo wawun kama kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul kahf yake cewa sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum na takwas din sai kawo wawun ita ake kira wawu samaniya amma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a kawai ba wawu samaniya bace kawai dai ana faɗa ne sun kace can inda Allah ya ce wato atta'ibuna al'abiduna alhamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar sun kace saboda shi an-nahyu 'anil munkar al-amiruna bil ma'rufi saboda da al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar suna tafiya ne tare shi yasa an kawo wannan wawan ba dan tana wawu samaniya ba sannan inda aka ce wa yaquluna sab'atun suna cewa sab'a guda bakwai ne wa thaminuhum kalbuhum na takwas din shine kare suka ce waɗancan na farko an shafe wawun din ne amma ana iya kawo ta ana iya cewa sai yaquluna thalathatun wa rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum amma ba a kawo wawun ba sai ga wancan na ƙarshe don ka gane cewa akwai wawun din tun da shi kare ya bambanta da mutane kenan wawun din shi dole tana nan aji sannan kuma wato a can cikin suratul tahrim suka ce wawan din da anka kawo inda anka ce asarar buhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sun ka ce sayyibatin da Allah ya ce wa abkara saboda mata ko su manto sayyibat ne wato zawaru kenan ko jawaru wa abkaran da kuma budare to nan wawan din dole ana bukata ta domin zawara ba ita ce budurwa ba budurwa kuma ba ita ce zawara ba ina fata an fahimce ni to shi yasa suka kawo wannan sai sunan nan sun kace da inda Allah ya ce hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha sun kace nan da aka ce wa futihat abwabuha a'a ba shine jawabu iza ba ba shine jawabi na iza ba sun kace a'a su yan aljanna za a bude kofofin aljanna ne kafin su su ina fata an fahimci ni tun daga nesa suna jin kamshin aljanna to in suna jin kamshin tashin an bude kofofin ko ba bude kofofin ba suka ce kafin wato su zo an bude kofofin aljanna sai ce hatta idza ja'uha kina ana iya cewa hatta idza ja'uha ma'ana lokacin da wato waje duriha sun samu kamshinta wa futi hata abubuwa sai an ka bude musu kofofi kina sai da mutu wawon kin ko kafin su zo aka bude kofofi ko ko an yi wani aiki kafin a bude kofofin shi sa an kawo wawon amma wajen yan wuta za a bari sai sun zo shi na yasa ce hatta idan ja'uha futihat abwabuha saboda za a bar ta kulle suna zuwa sai a bude ta bude wanda aka ce zahiya bige su suka ce to shi yasa aka kawo wato ba kawo wawun ba a wajen yan wuta wannan shine taujihi na wadansu malamai wallahu ta'ala alam الثالث أمسى تأكو أنها سنك واو الحالي واو انتي تكي نونا الحال دلارب شي حال أبو ma'anahu abinda ake son a ce ma'ana kenan ja'uha lokacin da sun ka zo mata su yan aljanna wa qad futihat abwabuha an bude kofofinta qabla maji'ihim kafin zuwan su bi khilafi abwabin nar sabanin kofofin wuta fa innaha su waɗannan kofofin na wuta ad-damir kinan na hayar ji ila al-abwab tuftahu inda maji'ihim za a bude kofofin wuta lokacin da sun kazo wal hikmatu fi zalika hikimar da ta sa akai wannan inji malamai min wujuhin saboda waɗansu dalilai an gane ko wato ta fuskoki waɗansu na wasu dalilai ahaduha na farko an yasta'jila ahlul jannati al farha yan aljanna su yi gaugawa farin ciki wasurura an gane ko wato shi ma dai a sururi na ɗauka farin ciki su yi farin rai da farin ciki idan ra'awul abwaba idan suka ga kofofi na aljanna mufattaha an bude sai su ji daɗi wa ahlun nari su ko yan wuta ya atunan nara za su zo ma wuta wa abwabuha mughlaqa za su iske kofofinta an kulle su li yakuna ashadda li harriha don ya zama to shi ya fi tsanani don samun zafinta wal iyazu billah الثاني نبي أن الوقوف على الباب المغلق cewa mutum ya tsaya akan kofa wadda an bude ta nau'u zullin wani nau'i ne na wato kaskanci wa hawanin wato da rashin kimantawa an gane ko ka zo ka iske kofa kulle nau'i ne na ba a bukatar ka shi yasa suke cewa iyyaka an taftaha baban ughliqa fi wajhika ka shedinka a herdinka ka bude ko ka kwankwasa kofar da ana kallon ka ana ganin ka an ka liƙe ta don kakka shiga to kakka buga wannan kofa to dan haka su yan wuta dan wulakantar da su an kai wannan fasina anhu ahlul janna sai an ka tsare yan aljanna shine sina daga sana ya sunu ne aka tsare yan aljanna daga wannan la ahlan nar amma banda yan wuta su da ana nufin a wulakantar da su Allah kai mu da tsari الثالث أمسى تأكو أن الكريمة شي متم متنشي مدرجة يؤجل المثوبة mai mutunci mai karamci da daraja yana gaugauta sakamako ne wa yu'akhiru al-uqubata yana jinkirta wato uquba falau wujida ahlul jan falau wajada ahlul jannati babaha mughlaqan da yan aljanna sun samu kofar aljanna a kulle la athara da yayi tasiri kenan intizaru fathi intizaru fathihi wato jiran budin Allah da rahamarsa fi kamalil karimi a cikin kamala ta Allah tunda Allah ya zai girmama su kenan inda kofofin aljanna suna nan kulle su zo su yi ta jira to wanda zai tasiri bi khilafi ahlin nar sabanin yan wuta to wannan magana ce da suke faɗa cewa wannan jiran yana taba wato mutumci na ubangiji wannan amsa tana da rauni domin an zo ana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai zo ya konkosa kohar aljanna a tambaye shi wane ne sannan ya ce shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mala'iki wanda ke bude kofar aljanna ce an ce ka in bude ma kowa in ba kai ba kinan wannan yana nuna cewa ra'ayin da ke nuna cewa kofofin aljanna suna bude a a ana nuna da cewa za su ji kamshin ta ne kafin su zo in sun zo sai a bude musu wannan kuma da nuna kamar ba karamci ne na Allah ba mm Allah subhanahu wataala yana iya barin su saboda sai sun kawace abu domin wanda ya bukaci abu kwarai aka bashi yafi sanin kimar sa fiye da wanda bai da bukatar sa zaka fahimci wannan game da halin mawadata a duniya da talakawa kaga misali matar mai hali komai ana mata amma sai tana ganin ba komai bane amma matar talaka idan aka bata abu kaɗan sai kaga ta mutunta shi saboda tana cikin bukata ta samu amma ita wancan bata da bukata ita ga kirkiro bukata ta shirme da wato sakarci ta ce ga abin da za a yi sai ka iske abin bai da ma wata fa'ida zaka iya fahimtar wannan wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi wannan shine ya kawo mu karshen darasin mu na cikin suratu zumar kenan a cikin waɗannan littattafai wato guda biyu yanzu kuma za mu shiga a cikin suratu ghafir a cikin waɗannan littattafan guda biyu suratul mu'min ana kiranta suratul mu'min saboda an ambaci mu'min na ali fir'auna a cikinta wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna da inda dai an kafaɗi wannan mutumin to sannan kuma ana kiranta suratul ghafir domin ta bude ne da sunan Allah ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhit tawl la ilaha illa huwa ilayhi al-masir mai tahqiqin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha sheikh mustafa al-adawi a namba ta daya sai kawo suratul ghafir sai kawo namba daya in ka diba kasa kasan littafin tunda magana ce ke son ya kara sai yace qala tahir ibn ashur wato tahir ibn ashur wato mai tafsirin at-tahrir wa tanwir sunansa muhammad bin tahir ibn ashur rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama ya ce waradat tasmiyatu hadhihi sura sunan wannan sura ya zo fi sunnati a cikin suna cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam hamim almu'min kenan hamim wadda ake kira almu'min domin hamim suna da yawa hamim ne guda bakwai da suratu ghafir da suratu fussilat da suratu shura da suratu zukhruf da suratu jathiya da suratu dukhan da suratu ahqaf ana kiran su ai musu jam'i gaba daya a ce alhawamim wani lokaci kuma a kira su a ce musu alu hamim wato surori na iyali waɗanda ke farawa da hamim kama haka ina fata an fahimta to ita ko ghafir sai aka ce mata hal hamim almu'min kinan hamim wanda ake kiran wani mumini a cikin ta duk da yake can mu'minun an ka ce amma na sai an ka sa alif walla dan saboda ta'arifi ne gare ta a bambanta ta da sauran surori malam yace to rawat tirmidhi an kawo ya'un amma wannan ya'un din alif ce domin bai dace a ce ruwayar tirmidhi ba don shi tirmidhi ba a ruwayar sa rawat tirmidhi wato imamu tirmidhi ya ruwaito an abi huraira daga abu huraira qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man qara'a hamim almu'min wanda ya karanta sura hamim wanda ake kira almu'min a cikin ta kenan suratu ghafir ila ilaihi almasir har zuwa ga ilaihi almasir la ilaha illa huwa ilaihi almasir wa ayatul kursiyyu da ayatul kursiyu hina yusbihu lokacin da ya wato ya tashi daga bacci da safe kenan hufiza bihi ma za a tsare shi alhadith hadisi to wannan hadisi na bukatar sai an yi tahqiqi kansa ka koma cikin littafin wato mausu'atun fada'il suwar wal ayat na Muhammad Rizqi Tarhoni ya tattauna ga dukkan ayoyi da surori da falalarsu in ka duba zaka ga wannan kuma sai ka bambanta tsakanin falala amma da falala khassa domin dukkan harafi na alkur'ani in ka karanta shi kana da lada goma wannan falala ta tabbata hadisi ne na at-tirmidhi na abdullahi bin mas'ud inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harafi cikin littafin Allah yana da lada daya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi yana ganin kalma ake rufi a nan almuhimmu dai akwai sabani to amma dai wannan falala ta shafi dukkan alkur'ani akwai kuma falala khassa to wannan ita ce ake tattaunawa kanta a ce sura kaza tana da falala kaza in ka karanta qul huwallahu uku za a baka ladar kamar ka karanta wato alkur'ani kenan yace to bidalika ishtaharat wannan sura ta shahara da wannan suna fi masahifil mashriqi ga alkur'ani da aka rubuta a gabashin duniyar musulmi wa bidalika tarjamaha al-bukhari kama haka da imam al-bukhari yayi mata tarjama babi kenan fi sahihi a cikin sahihin sa wa tirmidhi da imam tirmidhi fil jami' a cikin littafin sa al-jami' wa wajhu at-tasmiya abin da yasa an kasanya mata suna wannan sura annaha zukirat fiha qissatu mu'min ali fir'auna an ambaci qissan mu'mini na mutanen fir'auna wa lam tuzkar fi suratin ukhra wa lam tuzkar ba ambaci wannan kissa ba kenan fi suratin ukhra a wata sura bi wajhin sarihin ta fuska wadda take wato bayyananna a faɗi sunansa haka rajulun mu'min kina a ce akwai wani mutum mumini wal wajhu fi i'rabi hadha al-ism in za a irabin wannan suna hikayatul kalima sai ayi hikayatul kalima sai a ce hamim ayi sakinatul mim ayi ma mimun sukuni bi lafzi hada lafazinta alladhi yuqra wanda ake karanta ta ba a cewa mimun sai a ce wato ba a cewa ma ko mi ko mu sunanta za a faɗa mimun sai ayi sukuni alladhi yuqra wa bi idafatihi ila lafzi almu'min sai ayi taqdirin lafzin mu'min zuwa gare ta bi taqdiri surati hamim wato zikril mu'min kenan sura wadda hamim zikril mu'min sai a ce to wannan qara'atu surata hamim zikril mu'min kenan shi hamim zikril mu'min sai kai wato i'rabin shi a matsayin mudafun da mudafun ilayhi aw lafzul mu'min ko ko kai wato lafazin al mu'min kenan ka danganta shi kenan wato qara'atu surata hamim wato zikral mu'min ko kuma hamim zikru al-mu'min kenan shi mu'min shi kadai zakai ba i'rabi wa tusamma aidan ana kiranta suratu tawli suratu tawli li qawlihi ta'ala domin Allah ya fada fi awwaliha a farkonta ghafir adh-dhanbi wa qabil at-tawbi shadid al-iqabi dhi at-tawl kenan ta kirata suratu at-tawl wa qad tunusi hadha al-ism malan yace amince wannan suna wa tusamma suratu ghafir ana kiranta suratu ghafir li dhikri sifatihi ta'ala domin an ambaci sifa Allah li dhikri wasfihi ta'ala domin an ambaci sifa ta Allah ghafiriz dhanbi fi awwaliha a farkonta wa bi hadha al-ism ishtaharat da wannan suna ta shahara fi masahif al-maghribi a qur'ani da aka rubuta a yammacin duniyar musulmi wa hiya makkiyatun bil ittifaq ita ta sauka ne a makka bil ittifaq da ittifaqin malamai na ulumul qur'an da kuma na tafsiri to wannan shi ne abinda shi ma malam bai at-tahrir wa tanwir ya kawo abinda an ka dan tsakaro dun ba shi kadai ne bayanin ba to eh wannan shine bayani yanzu zamu shiga cikin mas'aloli na wannan sura gadan gadan mas'ala ta farko sai mas'ala ta 959 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace ma yujadilu fi ayati llahi ba mai jayayya cikin ayoyin Allah illa alladhina kafaru sai kafirai ma annal ladina amanu tare da cewa masu imani yujadiluna su ma suna jayayya aidan kuma fiha a cikin ayoyin Allah yace to shin hal hiya mansuha shin wannan aya an shafe hukuncin ta da an ba musulmi dama su yi jayayya daga baya aka hana an muhkama ko ko dai wannan tana matsayin muhkama tana ci gaba da aiki na fata an fahimce ni malaman larabci suna cewa bai dace a kawo ba am tare da hal ya kamata a ce hal hiya mansuha aw muhkama amma da sai mara yace am wato inda alhamza ce an ce a hiya mansuha sai a ce am muhkama haka malaman lugha suka tafi akan shi wanda kuma ta'abiri ne wanda da yawa daga cikin dalibai zaka sun saba mishi duk da yake wani ya iya cewa ana iya fadar wannan amma bai da yawa ne malam ya ce wa hal fiha majazun shin wannan kalima da an ka ambata ta jayayya majazi ta ma'ana ba hakikanin ta ake nufi ba am kulluha hakika koko dukkan su hakika ake nufi wa hal hiya makhluqa shin ita wannan an halicce ta ne wato abin nan in an ce an halitta ko sa akwai da suke ganin alqur'ani halitta ne saboda takardar da an rubuta qur'ani halitta ce dan adam da yake karanta qur'ani halitta ne amma jawabin da za a yi musu da taddawar da sautin dan adam da wato takardun su ne halitta amma shi ƙur'anin ba halitta ba ne an gane ko am kadimatun ko ko kadima ce tana nan tabbatatta magana Allah ce da suke kira kadima duk da yake ba a siffanta Allah da kadim amma sultan na Allah ana kiran shi kadim domin ya zo cikin hadisi wa sultanikal qadim wa ghairi dalika da irin waɗannan tambayoyi da malamai suka yi malam yace kulna zamu ce al muradu abinda ake nufi da aljidal ta wato jayayya fiha a cikin ayoyin Allah bit takzibi don karyatawa ko ko saboda karyatawa wanda yake son yayi jayayya cikin ayoyin Allah don saboda ya karyata su wa daf'i wato wa daf'uha ko wa daf'iha da kokarin tunkuɗe wa daf'iha da kokarin tunkuɗe ayoyin Allah bil batili da ƙarya wa ta'ani da yin suka bi qasdi idhadil haqqi dan saboda mutum yana son ya wato idhadil haqq ya hana sautin gaskiya ma'ana ya bata gaskiya kenan wa itfa'i nurillahi ta'ala yana jayayya don ya bice hasken Allah ma'ana ya kashe kila ana iya cewa kashewa shessa yanzu ake kiran masu 'yan kwana-kwana masu itfa'ul harik ko ko gas wanda ake sakawa don kashe wuta ana kiran shi itfa'ul harik wa ya dullu alaihi abin da yake nuna wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala aqibahu da yazo bayan wato abin nan bayan fadar Allah subhanahu wataala inda yace babu masu jayayya cikin ayoyin Allah sai kafirai wajadalu bil batil sun yi jayayya da ƙarya ko don ƙarya yana iya daukar wato bil batil don ƙarya suke jayayya sai ta zamanto ba'un sababiyya ko ko bil batili wato kenan sai zamanto ba'un ce ta mulabasa kenan wajadalu jidalan mutalabbisan bil batili jayayya ce da tana cuɗanya da ƙarya li yudhidu bihi al haqq don su bata gaskiya su tunkuɗe ta na fata an fahimta kenan na ana nufin ba ko ci irin jayya ake nufi ba shi yasa malamai suke cewa kalima ta alhiwar in ta zo cikin qur'ani zaka ga galibi tana zakkuwa ne wajen alkhairi kalima ta albatil galibi ijidal in ta zo cikin alqur'ani galibi tana nufin wato jidali da mahaushi ma yana cewa jidali ma'ana rikici kenan da wahala amma an kace jidali galibi tana zakkuwa cikin sharri sai in an kayyade ta shi yasa Allah ya ce ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana sai ce wajadilhum billati hiya ahsan ka tattauna da su da hanya mafi dacewa dan gane gaskiya dan ba juna dalili ba dan nuna karin jayi wani ko kana son karin jayi shi a'a dan a gane gaskiya ayi aiki da ita shi kuma hiwa galibi yana zakwa cikin alkhairi domin daga hara ya huru ne shine abu ya dawo hawara hu ma'ana ya maida mishi magana shi ko ya maida mishi ya mayar masa da dalili shi ko ya mayar masa ya kawo musu shi ba ya mayar masa shi yasa an kare shi muhawara ina fata an fince ne qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma da sauransu mumin ne ba an umurce su kasu yi jayya da ahlul kitab illa billati hiya ahsan a cikin suratul ankabut Allah ce wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan wanda kenan tattaunawa tsakanin musulmi da kafiri ba abu ne wanda shari'a ta hana amma akwai sharuɗa annabawa duk sun tattauna da kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattauna da wafd da najran kristoci da suka taso daga kasar Yaman an gane ko kuma yanzu musulmi akwai irin majalisi da aka yi na duniya na tattaunawa ma da kafirai in muka duba a Saudiya a kasar a kasar Saudiya Makka kenan kasar Saudiya in an ce kasar Makka duk da yake Makka gari na ana nufin Saudiya wato akwai a majalisa ta malamai wadda ke Makka Rabitatul Alamul Islami akwai wani bangare da aka kebe na malaman da ke tattaunawa da kafirai ko a wato a can kasashen Turawa da yarurruka ruka daban-daban to irin wannan ba a cewa haramun ne sai dai abin sharuɗa da dokoki na shari'a ina fata an fahimce ni mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 960 malam yake cewa fa in kila idan anka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala fi wasfi hamalati al'arshi da aka siffanta mala'ikun da ke dauke da al'arshi waɗanda Allah ya faɗi wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum samaniya waɗanda ke daukar wato al'arshin Allah ranar tashi alkiyama samaniya takwas ne to takwas shin sahu takwas mala'iki takwas shi dai Allah ya ce takwas shi yasa malamai suka yi sabani wa yu'minuna bihi an kace kuma sun yi imani da Allah dan Allah ya ce alladina yahmiluna arsahu man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi sun yi imani da Allah suratu ghafir aya ta bakwai wala yakhfa ala ahadin baya koyuwa akan wani mutum daya anna hamalatal arshi cewa mala'ikun da ke dauke da al'arshi hamala jam'i na alhamil mislu hafaza jam'i na alhafiz mislu kataba jam'i na alkatib yu'minuna billahi ta'ala sun yi imani da Allah wannan bai koyuwa ga mutane cewa sun yi imani da Allah yace kulna zamu ce fa'idatuhu abinda yasa fa'ida an kace sun yi imani da Allah izharu sharafil iman dan a nuna darajar imani wa fadlihi da falalarsa wa targhib fihi a kwadaitar zuwa ga imani in an ce raghiba fi shay'i yana kaunar abu in an ce raghiba an shay'i baya kaunar abu قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه نيل في الكعبة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه kaga ni an ce an tara nuna kyama abu amma in an ka nuna fi kamar kana kauna abu kenan ɗaliban ilimi sai a yi hattara malam ya ce to wa targhibi to an ce raghaba ya kwadaitar da shi kenan raghabahu fihi ya kwadaitar da shi raghabahu anhu ya sami shi kyama abu to wannan dan a nuna wato darajar imani da falalarsa da kuma a kwadaitar da mutane ke da zuwa ga imani ko a kwadaitar zuwa ga imani kama wasafal anbiya'a kama yadda Allah sifanta annabawa alaihi musallatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata a gare su alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim Allah ya sifanta annabawa bis salahi da wato kasancewa su nagari inganci wato mutane ne nagari annabi ibrahim Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin wal imani kuma Allah ya sifanta su da imani Allah ya ce annabi nuhu innahu min ibadina almu'minin fi ghairi mawdi'in a wurare daban-daban kenan ba wuri guda ba min kitabihi a cikin littafin sa lidhalika don wannan ne yasa an ka siffanta wato mala'iku masu dauke da al'arshi suna da imani wa kama aqaba a'mal alkhairi kamar yadda Allah ya biyo bayan ayyukan alkhairi ya ambaci ya ambata bi qaulihi ta'ala inda Allah ce summa kana minal ladina amanu sanan ya kasance cikin masu imani wanda ya aikata aikin alkhairi an kace fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masqaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana minal ladina amanu kaga na aruna sharafin imani an kace sanan ya kasance daga cikin wato masu imani tare da cewa imani shine asali shine na farkon ayyukan alkhairi ko kuma ana a ce a an ce thumma kana minal ladina amanu don a nuna maka duk aikin da zaka yi da alkhairi in babu imani Allah ba zai karba ba to wannan kuma yana kuma shi ma sharaf na imani da darajar imani wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wannan matsala abinda za mu dan kara karkashin wannan shi ne cewa da an ka cewa yu'minu na bihi wannan yana nuna alaka tsakanin halittun Allah shine imani da Allah da ma Allah da'a Allah ya faɗi cewa duk abin da ke cikin samai da ƙasa yana masa sujada alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ard wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-adab sannan kuma Allah subhanahu wataala ya nuna duk abin da ke cikin samai da ƙasa yana masa tasbihi yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard an gane ko da sauran ayoyi to amma nan imani sai ce wa yu'minuna bihi don a nuna maka alaƙa halittun sama da alaƙa halittun ƙasa imani ne ku kun yi imani da Allah su kuma sun yi imani da Allah to sai suka yi ku yi addu'a saboda wannan imanin da ya haɗa ku kenan wannan abin da ke nuna alaƙa tsakanin halittun sama da na ƙasa sannan kuma malamai suke cewa wannan don ya nuna alaƙa tsakanin matattu da masu rai domin mutumin da ya mutu sai a ce babu alaƙa tsakanin mai rai da matacce ƙarya ne imani ya haɗa shi yasa suke yi juna addu'a mai rai yake mu ce addu'a Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kaga Allah ka gafarta mana da waɗanda sun ka gabace mu da imani me yasa suka yi musu addu'a saboda sun haɗu ta fuskar imani shi yasa in ka ga mutum yana kyamar mutum mai imani dan saboda imaninsa dan saboda aikin da yake ma addini to ko dai zaman to ba musulmi bane alama ce ta munafiki ne ko kafiri ko kuma ya zaman to imanin nasa ya rauni duniya ta ruɗe shi yana hasadar wato mumini dan uwansa wanda abu ne kuma bai dace ba wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da zamu iya wato karawa yanzu zamu dawo a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab domin shi ma ya kawo a karkashin wannan aya domin muna bin jerin ayoyi ne na alqur'ani a mas'ala ta 156 a suratul ghafir malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yastaghfiruna lilladhina amanu su mala'ikun nan suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja ta dullu tana nuna ala anna istighfar al-mala'ikati cewa istighbarin da mala'iku suke yi li ahli al-ardi ga ma'abuta ƙasa mutan wato halittun da ke ƙasa kenan kuma ce mutanen ƙasa khasun bil mu'minina minhum yana nuna mu'minne ne kawai suke ma istighfari malam yace wa qad ja'at ayatun ukhra wata aya ta zo yadullu zahiruha zahirinta yana nuna ala khilafi zalika akan sabanin wannan wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wata'ala wa yastaghfiruna liman fil ard a cikin suratul shura inda Allah subhanahu wata'ala ya ce mala'iku wato abin nan wa yastaghfiruna liman fil ard suna neman gafara da wanda yake bisa doron kasa malam yace to wal jawabu amsa anna ayata ghafir ita wagga ayata suratu ghafir mukhassisatun ta keɓance li ayatu shura ga ma'anar da ta zo a cikin suratu shura ina fata an fahimce ni wal ma'ana wato abinda an ma'ana wa yastaghfiruna liman fil ard suna neman gafara ga wanda yake a bisa doron ƙasa minal mu'minina amma na muminai li wujubi takhsisil am bil khas domin wajibi ne a yi takhsisin am da khas in nasi ya zo ya haɗe komai da komai sai kuma ne zo ya keɓance ce ban da kaza ban da kaza to dole za a yi aiki da wanda ya ce ban da kaza ban da kaza domin ya nuna maka manufar da ake yi ake nufi da ita ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da malam ya kawo to eh kenan sai ai tafsirin ta amma akwai maganganu da malamai suka kara karkashin wannan zamu iya dan bijirowa da su mai tahqiqin wannan littafi shi sai ya kawo wajen wal jawabu in ka diba a wannan taba'a da take hannuna ta kursiyul qur'an karim wa ulumihi tahqiqi na ahmad bin muhammad muhammad badawi shi ya kawo a wato number 1 sai ya ce ka diba in ka diba wal jawabu za ka ga ya kawo number 1 kenan nimero na farko abin nan yace kadiba unzur adwaul bayan kadiba cikin littafin adwaul bayan kaga karin bayani was-sirajul munir da littafi da ake kira as-sirajul munir fihi wujuhun ukhar akwai wadansu fuskoki wadanda malam bai faɗa ba wa huwa qawlu qatada shine magana ta qatada wa abul husayn da abul husayn ibn al-munadi was-suddi da imam as-suddi yace wanzur fahm al-qur'an diba littafi da ake cewa fahimul qur'an lil harith al muhasibi wa ma'ani al qur'an kuma ka diba cikin littafin ma'ani al qur'an liz zajjaj na imam az zajjaj wan nasikh wal mansukh ka diba cikin littafi da ake kira an nasikh wal mansukh lin nahas na wani malami da ake cewa nahas wa tafsiru wa tafsiru samarqandi ka diba cikin tafsiri na imam samarqandi wa tafsiru thalabi da tafsiri na imam thalabi wa tafsiru ibn atiya da tafsiri na ibn atiya al muharrar al wajiz wa nawasikh al qur'an ka diba cikin littafin nawasikh القرآن لابن الجوزي والبرهان كديبة كان البرهان البرهان في علوم القرآن نإمام للزركشي نإمام الزركشي malam yace wa naqalan nahas shi mai tahqiqin littafi imamu nahas ya kawo ko ya cira ya cira to ko ya riwaito fi nasikh wal mansukh a cikin littafin shi na an-nasikh wal mansukh an wahab ibn munabbih daga wahab dan munabbih anna qawluhu cewa fadar Allah subhanahu wataala wa yastaghfiruna liman fil ardi mala'iku suna neman gafara ga wanda yake bisu doron kasa nasakhatha ayat da ta shafe ta wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafara ga masu imani kidan sai zaman to da malaiku suna neman gafara ne ga dukkan mutanen da suke bisa doron kasa amma sai Allah ya shafe wannan hukunci ya ce su daina su yi ga waɗanda suke masu imani wa raddahun nahas amma shi malan nahas ya mayar da wannan ra'ayi bai yadda da shi ba an gane ko wabnu atiya ibnu atiya shi ma ya mayar da wannan wato wannan ra'ayin bai yadda da shi ba wabnul jawzi da ibnul jawzi wa ghairuhum da waninsu wa qala an-nahasu shi an-nahasu yace inna murada wahb ibn munabbih inna murada ibn murada wahab ibn munabbih abinda ibn wahab bin munabbih yake son yace bin nasxi da an-nasxu at-takhsis shine yana son ya nuna zaskhuna ala mustalahihim akan mustalah wanda suke tafiya akan shi ana zaka a wancan lokaci kenan can a wancan lokaci magabata daga cikin salaf in sun kace an-nasxu ma'ana biyu yake da shi ko ya zama to an-nasxu yana nufin an shafe hukunci ko kuma an-nasxu yana nufin an kebance hukuncin an gane ko wanzurin nasikh wal mansukh lin nahas yace kadiba cikin annasikh wal mansukh na imam nahas wa tafsir ibn atiya da tafsiri na ibn atiya wa nawasikh al qur'an da nawasikh al qur'an li ibn al jawzi na ibn al jawzi ba ibn al qayyim al jawziya ba ibn al jawzi shi ibn al jawzi daban ibn al qayyim al jawziya daban yana da kyau ɗalibin ilimi ya bambanta tsakankanin su to wannan shi ne abin da shi malam ya kawo to amma abin da zamu dan ƙara na bayani dan a ƙara bayani domin shi annasku yana buƙatar ka san shi ta'silan wa tatbiqan ka karanta ta'rifun nasku anwa'un nasku sannan annasku ta'silan wa tatbiqan annasku fil qur'an al-karim annasku fil hadith da sauransu to anan abin da kamata mu ƙara shine cewa wannan cewa magabata suna bashi ma'ana biyu kenan yanzu dole za a iya duba ƙarfin taksisi amma in mun ce taksisi ne shin wace aya ta fara sauka daga cikin su sai mun ɗauki cewa suratu shura misali ita ta fara sauka sannan suratu ghafir ta sauka bayan ta sannan mu ce to suratu shura ta zo da am suratu ghafir ta zo da khas ta yi taksisi ko kuma mu ce in nasuna mu ce a'a suratu shura ita fara sauka domin sharaɗi na shi wanda an ka shafe sai ya sabka sannan wanda ya shafe shi ya zo baya suratu shura ita fara sauka sannan suratu ghafir ta fara sauka to amma anan kuma akwai wani abu nasu cikin aikin mala'ika su mala'iku ana cewa suna bauta ma Allah to amma shin akwai nasu cikin aikin su kenan kaga wannan wata qadiya ce sabawa wanda cewa an nasu cikin ayyukan mutane aka san shi in ma mun dauki nasu da to cikin ayyukan mala'iku akwai an nasu shin mala'iku sun jahilci cewa Allah ba zai gafara bane wato ga kakarai shi yasa suka yi ta neman gafara ga duk wanda yake bisa doron kasa sai da Allah ya sanar da su wannan bincike ne wanda yake wato eh, mai yawa kwarai da gaske sannan kuma akwai wani ra'ayi da wani ustadu Dr. Fadl Samar Ra'i wato na kasar Iraki wannan professor na balaga ta Alkur'ani falaga ta wato ta larabci ta Alkur'ani shi ya kawo wani ra'ayi wanda yake cewa wato kamar da an ka ce wal mala'iku alladhina yahmiluna al-arsha yace mala'ikun sun bambanta su mala'iku waɗanda suke da ɗauke da al'arshi saboda kiba su da darajar su suna neman gafara ne ga waɗanda suka yi imani don ya ce alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu da waɗanda suke kewaye da su amma can cikin suratu shura sai ce wal mala'ikatu mala'iku to kaga mala'iku ko nan ya shafi waɗanda suke ɗauke da al'arshi da waɗanda suke kewaye da su da waɗanda ba ba su ba sai ce to kenan su waɗannan su ne suke neman gafara wato ga waɗanda suke da wanda rufe su doron ƙasa saboda ba su kai waɗancan kima ba to amma malamai sun yi raddi ga wannan ra'ayi sun nuna wato cewa mala'iku su waɗancan suna yin abin da Allah bai so mutum da Allah ce zai gafarta ma kafiri ba wannan magana tana da rauni kwarai da gaske don haka dai a takaice ko da mun ɗauki cewa almala'ikatu nan bambancin su nan cikin suratu ghafir waɗanda ke ɗauke da al'arshi da waɗanda ke kewaye da su cikin suratu shura dukkan mala'iku to amma yastaghfiruna liman fil ard sai a ce lil ladina amanu ake nufi sai zaman to amun ne wato urida bihil khusus amun ne amma khususi ake nufi ko ko amun ne makhsus amun ne wanda ana taksisin sa an kebance sa wannan shi dai ne abinda zamu iya cewa a karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 961 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan anka ce fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala inda kafirai suka ce rabbana amattana sanataini Allah ka kashe mu so biyu wa ahyaytana sanataini kuma ka rayar da mu so biyu suratul ghafir kaifa sahha yaya ya inganta an yusamma a sanyama ko a kira wato khalqahum halittar da Allah ya musu amwatan da Allah halicce su suna matattu imatatan an gane ko su zaman to wato a kira ta mutuwa domin lokacin da mutum yake digon maniyi ba za a ci fanta shi da mutuwa ba to amma in sun ce Allah ya kashe su so biyu ya rayar da su so biyu kenan mutuwa ta farko suna digon maniyi mutuwa ta biyu an halicce su cikin cikin mahaifiyarsu mutuwa rayuwa ta farko kenan sannan rayuwa ta biyu ai mutuwa ta biyu to in suna cikin cikin mahaifiyarsu ba mutuwa za su yi sai su zo duniya don rayuwa ɗaya ce idan aka zo ɗaukar ransu sai su yi mutuwa ta biyu idan aka tada su kiyama sai su yi rayuwa ta biyu ina fata an fahimci ni kenan wannan shine wadansu malamai suka ce a'a shi da sun kace Allah ya kashe su ma'ana can da babu su gaba ɗaya kwata kwata sannan sai Allah ya yi su shine suke nufi da kenan suna matattu kenan sai zaman to nan babu su in an yi su tun daga dagon mali sun zaman to kenan kamar akwai su ya zaman to rayuwa tun da za su kasance masu rayuwa wadansu malamai suka ce a'a tun daga kasancewa su dagon mali har zuwa lokacin halittar su duk suna nan matattu sai da an ka samu su rai an gane ko daga lokacin da aka samu saurai suka zo duniya kuma har suka je suka mutu a nan duniya wannan sai zamanto mutuwa daya mutuwa ta biyu kenan sannan kuma yanka da su kiyama wato mutuwa wato sun samu rayuwa ta biyu wannan shine abinda waɗansu malamai suka tafi akan shi to amma dai duka irin wannan akwai wannan ana magana galibin mutane galibin mutane ba dukkan mutane ba domin idan muka duba akwai waɗanda a duniya za su iya rayuwa fiye da biyu kuma su samu mutuwa fiye da biyu misali a nan da sun kace Allah ya da su so biyu kuma ya kashe su so biyu sai an fitar da rayuwar da mutum zai yi cikin kabari don Allah ya kira ta rayuwa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un to wannan rayuwa ta barzakhu ba lissafa mata ba da za a lissafa da ita da mutuwa ba bi bace domin misali ko kuma inda za a lissafa ta to dole sai an cire kasancewar ba a yi su ba kenan an halicce su cikin ciki suna da rai suka zo duniya suna da rai suka mutu suka shiga kabari kenan mutuwa ɗaya da rayuwa ɗaya aka tayar da su cikin kabari kaji rayuwa ta biyu to kuma za a yi busa cikin ƙaho kowa ya mutu wani fi hafi suri fasa ikaman fi samawati man fil ard kaga an samu biyu sannan kuma a rayar da su to daga nan na babu rayuwa babu mutuwa dai babu mutuwa afwan kafiri yana rayuwa amma rayuwa ba ingantatta ba musulmi kuma yana ingantatta rayuwa yana aljanna to kaga nan sai a to wannan rayuwar ta barzakhu ba lissafa da ita ba yana da kyau mutum ya fahimci wannan kuma banda wannan sai ka fitar da waɗanda Allah ya rayar da su a nan duniya bayan sun mutu saboda mu'jiza domin in ka ba kai haka nan ba bai zaman towa an rayar da su biyu an kashe su biyu ina fata an fahimci ni domin akwai waɗanda Allah ya rayar da su ko mun ce musulmi ko kafiri Allah yana rayar su ya kashe kaga misali mutanen bani Isra'ila wannan wanda an kashe akai sabani ai Allah ya saki rayar da shi a duniya kuma ya kashe shi Allah subhanahu wataala ce wa if qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wadansu mutane na bani isra'ila an rayar da su an kashe su a nan duniya kafin ma su je can barzakhu alam tara illal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum sannan kuma bani isra'ila an yi musu tsawa sun mutu lokacin da sun kadebe su ga Allah Allah ya ce sun ma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan kuma annabi Musa ya nemi ganin Allah wasu malamai suka ce ya sumo suka ce sai da ya mutu sannan Allah ya tayar da shi Allah ya ce walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا كو جعله دكاء أو تكراء وخر موسى صعقا وسكت يا موتو falamma afaqa lokacin da ya taso suka ce lokacin da ya farfado daga suman da yi qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin to dalibin ilimi ya fitar da irin waɗannan halayen su istisna'iyya ne kamar mutanen da annabi Isa ya rayar da su inda ya ce wa uhyil mauta bi idnillah ina rayar da matattu to wannan bai shiga daga ciki wannan wata mu'jiza ce ko halatun ne istisna'iyya kamar yadda ake cewa malam yace to kulna za mu ce abin da yasa an ka sanya ma kasancewa su wato kafin a halicce su mutuwa haza kama ta ƙulu kamar da ke cewa subhana tsarki ya tabbata ga wanda man sagharar jisma wanda ya mai da jiki ya zamanto ƙarami sagharar jismal ba'udati wanda ya wato tsarki ya tabbata ga wanda ya yi jikin sauro ƙarami wa kabbara jismal fili ya girmamar da jikin wato alfil wato abin nan giwa wa kamata kulu kamar yadda zaka cewa lil haffari ga mutumin da yake al haffar mai gina rami kenan daga al hafir yana nufin kofato domin yana yana yin rami a cikin kasa shi kofato amma al hafir wani lokaci dan adam ake nufi wanda ke yin rami to al haffar siga ce ta mubalagha ana ce ma mutumin nan dayyiq fahmar rakiya dayyiq ka kuntata ka matsi famar rakiya bakin arrakiya ita ce wato abin nan rijiya kenan ana kiranta arrakiya ana kiranta albiru wa wasi asfalaha ka bude ko ka fadada kasanta ita rijiyar walaysa fiha naqlun min kibarin ila sigharin amma a wannan lokacin da kake magana babu cirata daga girma zuwa karamci wa min sigharin ila kibarin ko daga karamci zuwa girma domin in girma giwar da kake cewa Allah ya girma jikinta ba wai kana nufin lokacin da take rawa ta girma ba a kana nufin Allah ya yi ta babba irin halin da jikinta yake a yanzu wala min sa'atin ila dhiqin ba kana son a yalwata abun bane daga wato sa'a yalwa zuwa kunci wala min dhiqin ila sa'atin ko ko a bude bakin ita wato rijekin daga kunci zuwa wato abin nan sauki ko fadi wa inda ma abinda kake nufi a rattal insha'a kana nufin a yi ta akan haka ala tilka sifa akan sifa kenan kafin ba ya rijiyar ne kacce mishi in ya tashi ya yi ta kaza yi ta kaza wannan lokacin ba faɗaɗawa ne za a yi ba a kana nufin ai abin haka wasababu fi sihatihi abin da yasa wannan magana kuma ta zamanto daidai ingantatta anna sighara wal kibara cewa abin da yake karmi ko karamtawa da girmamawa ja'izani ma'an sun halatta ma'an tare ala zatil masnu'il wahid akan abinda an ka kera guda min ghairi tarjihin li ahadihima ba tare da sai an rinjaye da wani abu ba in an ce abu sashen shi na iya zamantowa mai girma sashen shi na iya zamantowa karami amma ba nufin dukkan shi ba domin bai yiwa dukkan shi ya zamanto mai girma ya zamanto dukkan shi karami kuma a lokaci daya bai yiwa sai dai a halaye daban-daban malam yace to waka zalika dhiqu was-sa'a kamar haka ne adhiqu kunci was-sa'a da yalwa wa idha ikhtara as-sani'u idan mai kera abu ya zabi ahada ja'izaini dai daga cikin abubuwa waɗanda sun ka halatta ko girma ko karanci misali wa huwa mutamakkinun minhuma yana da ikon yayi su gaba daya ala sawa'i akan daidai faqad sarafa al-masnu'a ma'ana ya juyar da abin da ya kera anil ja'iz al-akhar daga abu guda wanda ya halatta faja'ala sarfahu sai an ka sanya juya wanda yayi anhu daga wancan ka naqlihi minhu kamar ya cira ka ne daga gare shi kinan kamar yana haka ne ya mai da shaka alhali a'a ba hakan yake ba amma saboda yana iya shakan bai yi shi ba shi yasa an ka ce kamar ya aikata shi ina fata an fahimce ni wannan shine abin da ake son a ce kinan da sun kace Allah ya kashe su a'a wato nan kamar Allah ya samar da su ne ake nufi bayan wato babu su kinan kamar kashi na ina fata an fahimce ni domin lokacin da suke maniyi ko babu su ba a siffanta su da rayuwa an gane ko ba a siffanta su da rayuwa kinan sai a dauki kamar wato irin hali ne na mutuwa wannan shine abin da malam yake son ya kawo wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 962 malam yace fa in qila idan anka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa 'ala Allah minhum shay babu abinda zai koyuwa na mutane ga Allah ko ko babu wani wanda zai koyuwa daga cikin mutane suratu ghafir aya ta 11 bayanun malam yace bayani na wa taqrirun kuma tabbatarwa ne li buruzihim ga bayyana su fi qaulihi ta'ala inda Allah ce yawmahum barizun ranar da mutane za su bayyana ga sunan an gane ko wallahu ta'ala shi ko Allah la yakhfa alaihi shay'un ba abin da yake koyuwa ga Allah barazu shin sun bayyana bisa doron kasa am lam yabruzu ko ko su bayyana ba duk dai ko suna cikin kasa ko suna wajen kasa duk su koyi ga Allah ba to dan me yace yawmahum barizun sannan yace la yakhfa ala Allah minhum shay' yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi la yakhfa ala Allah minhum shay'un babu abinda zai koyuwa ga Allah daga gare su nasu kenan fi itiqadihim a cikin aqida su aidan kuma domin su suna itiqadi suna aiboyi ma Allah fa innahum kanu fi dunya sun kasance a can duniya yatawahhamuna suna zato idza tasattaru idan sun kalabe bil hitani an gane ko su kalabe bayan shimge ko katanga wal hujubu da kuma hujubu kariya kariya abinda an kasa an ka kare la yarahumullah Allah ba zai gansu ba wa yu'ayyiduhu abinda ke nuna cewa suna da wannan aqida qauluhu ta'ala wato fadar Allah subhanahu wa ta'ala walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun sai dai ku kuna zaton Allah bai san da yawa daga cikin abinda kuke aikata ba kafirai kenan amma mu'mini baya zaton wannan in mu'mini ya san duk abinda yake aikatawa Allah ya san da shi wannan shi dai ne shi yasa bai zo cikin hadisi na sayyidina Umar wanda yake cikin sahih Muslim wato al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak to kinan mumini ya san duk abin da yake aikatawa Allah ya sani kuma Allah zai saka kanka mishi mas'ala ta gaba shine mas'ala ta 963 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala al mu'minu yaya mumini yace wato wannan mumini na ali fir'auna fi haqqi musa alaihi salam game da haƙƙin annabi musa alaihi salam inda yace wa in yaku sadiqan in annabi musa ya kasance mai gaskiya ne yusibukum zai shafe ku ba'd alladhi ya'idukum sashen abin da ya muku alƙawari suratu ghafir aya ta 28 kinan da sai zama to alƙawari na nufin kamar wato kalma ta wa'adu ta zo cikin sharri ko kuma a'a ya idu kuma abin da ya muku alƙawari saboda ni saboda shi ya alƙawarin Allah zai tsiratar da shi to wannan abin da ya alƙawari cikin tsiratar da shi akwai halakar da fir'auna sai zama to an kawo shi ne saboda wato wancan din kinan ma'ana alƙawarin da an kai masa cikin alƙawarin nashi ya kunshi wato halakar fir'auna misali sai zama to na alwa'adu din ba wai sharri ake nufi ba amma dai ya kunshi wancan din yana tare da shi akwai dai maganganu daban-daban daban malamai mun sha faɗan wannan malam ya ce ma annahu sadiqun tare cewa shi annabi Musa gaskiya ne gaskiya ne abin da yake faɗa fi za'amil qa'il game da abin da shi wannan mutun ya faɗa ya riya inji malaman zauri za'am li hadha alqawl a cikin wannan magana wa fi nafsi al'amri aidan kuma cikin wannan magana shi wannan mutumin kenan shi wannan mutumin cewa ma annahu sadiqun tare cewa shi muminin fir'auna mai gaskiya ne fi za'mil qa'il game da abin da shi wannan mutum ya riya ya faɗa ya kira yas li hadha alqawli ga wannan magana wa fi nafsi al'amri kuma a cikin wannan al'amari aidan kuma wa yalzamu min hadha sai ya zamanto wato ma annahu sadiqun tare cewa shi annabi Musa zai zamanto mai gaskiya fi za'mil qa'il a cikin abinda wancan ya faɗa li hadal qawl a cikin wannan magana da annabi ya ce annabi Musa yayi gaskiya wa fi nafsil amri aidan a cikin wani al'amari cikin kuma zatin wannan al'amari kenan cikin karan wannan al'amari annabi Musa yana da gaskiya wa yalzamu min zalika to zai lazimtuwa ya zamanto tilas an yusibahum jami'a ma wa'adahum zai zamanto dole ne duk abinda annabi Musa musu alƙawli zai shafe su la ba'dahu ba sashin shi ba faqat to dan yace yusifukum ba'd alladhi ya'idukum alhaliku duk abinda annabi Musa ya musu alƙawari nan alladhi mausula ce tufidu al-ijmal kiran menene annabi Musa ya musu alƙawari annabi Musa ya musu alƙawarin misali in sun bi Allah Allah zai ba su aljanna zai sauƙaƙa musu rayuwarsu ya yi musu alƙawari idan musu bi Allah ba Allah zai halakar da su allazi din nan ayoyi da dama za ka ɗauka wajen wato fassara shi ina fata an fahimci ya ce to kulna za mu ce fihi wujuhun akwai fuskoki da malamai sun ka bayar ahaduha na farko anna lafzata ba'd kalima ta ba'd da anka kawo sila wato matsayin sila take an kawo ta ne don karfafa ma'ana kenan yusibukum alladhi ya'idukum abinda Musa annabi Musa muku alƙawari zai shafe ku الثاني نبي أنها بمعنى الكل وتنصب على بسوكة كاي بعضنا بمعنى الكل تنرفين دكا كما في قول الشاعر كما يد الشاعر يتشي إن الأمور للي الأمر إذا الأحداث دبرها إذا متى ساني مجيا كرهي سوني سوكة كسا ونا الأمر دون الشيوخ باتارد شاور صوف فيبا ترى في بعضها خللا ذاك أكوي خللا تيكس أتمو أن الأمر kenan waɗansu laraba sun tafi cewa nan ko waɗansu malamai sun tafi cewa nan fi ba'dhi hanan fi kulliha duk al'amuran sai sun lalace wa minhu daga cikin wannan akwai qawlu labid akwai qawlu labid awalam takun tadri nawaru bi annani shin nawaru bata kasance ta sani ba cewa nawaru sunan wata mace ce bi annani cewa ni wasalu aqdin mai yawan sadar da wato mai yawan kulla ko sadar da an gane ko aqda haba'ilin wato kullin igiya jazzamu ha kuma mai yawan yankewa ne ma'ana kullawa soyayya gare shi ko alaka da wani mutum abu ne mai sauki mai tsananin karfafawa ne wasal amma kuma jazzamu ha kuma mutum mai yawan yankewa ne yace tarraku amkinatin idza lam ardaha tarraku ina yawan barin amkinatin wurare idza lam ardaha in ban yarda da wuri ba na ga alamun akwai hatsari ga wuri tunda na san ina da makiya ce to sai in bar wannan wurin aw aw yartabit ba'd an-nufus himamuha ko ko nan da nan yartabit ya hadu ba'd an-nufus sashen rayuwa himamuha mutuwarta in ban bar wuri ba yanzu ana mutuwa ko a kashe ni ko in kashe kamar yadda tsarin jami'in tsaro shi musamman soja abinda an ka koya masa kuma abinda ake tattalinsa saboda shi don ya kashe ko a kashe shi shi kenan malam yace to kulna za mu ce wa liqa'irin wani mutum zai cewa an ya kula inna lafzata ba'du kalima ta ba'du fi fil baitaini a cikin baitaini baiti guda biyu da aka kawo ala haqiqatiha akan sashi wato akan haqiqanin ta take ba ana nufin sashi ba ana nufin ba ana nufin duka ba sashi ake nufi da an kace tarafi ba ha khalala cikin sashin su ne domin matasa suna iya shirye wani abu kuma su ci nasara sannan shi kuma wannan da yace aw yartabit ba'd an-nufus himamuha sashen rayuka domin ba dole bane in an yaki sai an kashe wani kenan tana yawa su yi jayayya ayi barambar ba a tashi ba a kashe kowa ba kenan wasu malamai suka tafi cewa ba'd tana nan a matsayin ta yace to wakanna labidu bi ba'd an-nufusi an nafsihi kenan shi labidu da yace ba'd an-nufusi yana nufin sashen rayuka yace an nafsi yana nufin kansa domin rayuwarsa tana cikin sashen rayuka ka annahu qala kamar yace atruku ha ina barin waɗannan wuraren ila an amuta sai in na mutu in nufin turi na da hatsari akwai makiya ba da dawo wannan murin har abada wa kaza fassarahu ibnu al-ambari ibnu al-ambari haka wato ya fassara wannan ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wato wannan matsala amma kuma lokaci ya fara yi muna halinsa ba za mu iya samun karasa wato wannan bayanin ba kinan insha Allah ta'ala yan uwa sai darasi na gaba za mu zo mu dora akan wato inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh